أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمين مرسول رمو a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana ta talata da muke gudanar da darasi akan ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatin wasi'a yau muna ranar talata sha biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da yau goma ne ga watan uku watan shamsiya aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2020 daidai muna cikin bayanin ma yajibu alal marid abinda ke wajaba akan marashi lafiya lokacin da mutum ya samu kanshi cikin rashin lafiya menene yake wajibi a kansa mun yi bayani na farko da kuma na biyu da na uku da kuma na hudu wanda in Allah ya so ya yarda yau za mu tashi na biyar sannan mala ya ce na biyar shi ne wala budda min al-isti'jal bi mithli hadhihi al-wasiyya babu makawa ayi saurin zartar da irin wannan wasiyya idan marashi lafiya yayi wasiyar cewa akwai bashi a kansa to a yi sauri a zartar da wannan wasiya kamar yadda muka karanta hadisi a darasin da ya gabata ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya maɗansa cewa yana ganin yana daga cikin na farko waɗanda za a kashewa a wajen wannan yaƙi saboda ba don haka babu wani mai girma a wajensa bayan ran annabi sallallahu alaihi wasallama da zai bari da aka yi mashi wasiya cewa akwai wasu basussuka na wasu kudade ya yi kokari ya biya masa shi sannan kuma ya kula da ‘ya'yan da ya bari mata kannansa da yannansa to irin wannan wasiya idan marashi lafiya ya yi ta to wajibi ne a yi ƙoƙari a yi saurin zartar da ita saboda malayatul ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haƙƙun ri'in musulmin ya bitu lailatai walahu shay'un yuridu an yusi fi illa wasiyatuhu مكتوبة عند رأسه قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم من قال الله صلى الله عليه وسلم يجي ba haƙƙin mutum musulmi bane ya kwan dare biyu alhari akwai wani abin da yake so ya yi wasiya a cikin shi face wasiyarsa tana rubuce a wajen kansa idan akwai wata wasiya da mutum yake so ya yi to ya yi ƙoƙari ya yi wannan wasiya ya aji wanzu Allah ya ce ba haƙƙi ba ne ko kuma ba abin ne wanda ya cancanta ba ga mutum musulmi ya kwandare biyu yana da wani abin da yake so ya yi wasiya da shi face wasiyar nan tana rubuce a wajen kansa abdullahi dan umar ya ce ma marrat alayya laylatun babu wani dare da ya shuɗe gare ni منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك tunda naji manzo Allah ya faɗi haka illa wa indi wasiyati face akwai wasiyata a wajena a rubuce wannan hadisi rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito shi wa ashabu sunan wa ghairi na shidda mala yace wa yajibu an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna minhu لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين mala ya ce wa yajibu an yusi li aqribaihi haka ya wajaba ga marashi lahiya yayi ma danginsa wasiya alladhina la yarsuna minhu wa'inda ba su da gado ma'ana wa'inda ba sa gadon shi to yayi kokari yayi wasiya cewa cikin dukiya ta bayan ya rasu a ba su wani abu saboda li qawlihi tabaraka wa ta'ala saboda fadar Allah tabaraka wa ta'ala yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an wajabta muku in mutuwa alamun mutuwa suka zo madayan ku in taraka khairan idan ya bar alkhairi dukiya to yayi kokari yayi alwasiyatu lil walidain wasiya ga iyaye nan uwaye sun huta saboda suna da gado wal aqrabina bil ma'ruf da kuma dangin sa makusanta da ne ya musu wasiya ta alkhairi wannan haqqan alal muttaqin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah wannan aya na nuna kenan a nan idan aka hudda uwaye saboda nan an ce a yi musu wasiya ne tun kahin aya gado ta sauka da haka babu wasiya ga mai gado kenan uwaye sun huta a nan ba sa ciki amma danginsa na kusa waɗanda ba sa gado to yana wasiya cewa a ba su wani abu a cikin dukiyarsa na bakwai walahu an yusi bi sulusi min malihi yana da daman yayi wasiya da kashi ɗaya wasa uku na dukiyarsa wala ya juzu ziyadatu alaihi baya halitta a ƙara akan kashi ɗaya bisa uku duk wasiyar da mutum zai yi zai wasiya ne a cikin dukiyarsa kashi ɗaya bisa uku abin da ya wuce kashi ɗaya bisa uku wannan baya halitta ko da ya yi shi sai a maido shi kashi ɗaya bisa uku balil afdalu abinda ma yayi an yanqusa minhu ya ma rage ga kashi ɗaya bisa uku kada ma ya kai kashi ɗaya bisa uku li hadisi sa'ad bin abi waqqas saboda hadisin sa'ad dan abi waqqas radiyallahu anhu qal dalla tabbata a gare shi yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada ina tare da manzon Allah a hajjin da yayi na ban kwana yace fa maridtu maradan sai na rishin lahiya rishin lahiya kuma mai tsanani ashtaitu ashfaitu minhu alal maut rashin lahiyan da har ma ina ganin mutuwa zani fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya je gani na فقلت سيدتي يا رسول الله يا من الله إن لي مالا كثيرا إن لدوك يا من يوى وليس يرثني إلا ابنة لي بام يقالوا نافشي آتا ليكو ya ta dai a gare kuma ga inda dukiya mai yawa a fa'osi fi su da sai mali ina iya yin wasiya da kashi biyu na dukiyata in yi wasiya da kashi biyu na dukiyata ita kuma a ba ta kashi ɗayan ƙala la annabi ya ce a ƙala sai wannan sa'ad bin abi waqqas yace qultu sai nace bishatri mali to rabin dukiya ta fa ina iya yin wasiya da rabin dukiya ta in ban iya yin kashi biyu sa uku ina iya kasawa biyu in ba da guda in bar mata guda qala la annabi yace a a qultu yace sai nace fa sulusu mali to ina iya yi da kashi dai bisa uku qala sai manzo Allah yace as-sulusu gudan kashi dai bisa uku والثلث كثير ثلث ما yana da yawa sulusin ma na da yawa kenan wannan shi ke nuna kenan ma wasiyan ma ta kasa daga sulusin ya fi amma in dai ba ta wuce sulusi ba ya halitta sai manzo Allah ya ce innaka ya sa'ad ya kai sa'ad lalle kai anta da'a warasataka aghniya'a ka bar magadanka wadace khairul laka ya fi alkhairi gare ka anta da'ahum anata alata ka basu talakawa mabukata ya takaffafuna nasa suna miƙa ma mutane hannuwa wa ƙala ya ce biyadihi wata ruwaya da hannunsa da hannunsa innaka ya sa'ad ya ce ya kai sa'ad lan tunfiqa nafqatun ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba tabtaqi biha wajh Allah ta'ala kana neman yardan Allah da wannan ciyarwar da kai إلا أجرت عليها سأنبا ثلاثة حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك حتى روما ديا وجزاك سكا أبا كما تكا سأبا ثلاثة ما ناك كاو أبندا ما تكا ذات روما غدا na abinci shi ma sadaka قال يتفكان بعد الثلث قال سيتي fakana ba'da sulthi ja'iz ya zaman to bayan sulthi wannan ya halitta wannan hadisi akhrajahu ahmad siyaki nashi ne haka wa shaykhani bukhari da muslim wa ziyadatan li muslim wannan karin da aka samu bi na muslim wa ashabu sunan da ashabu sunan wa qala ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas Allah kara mishi yarda yace yace وددت أن الناس عدوا غدوا من الثلث إلى الربع yace na yi gori inda a ce mutane ma sun kame daga sulisi sun koma rubu'i fil wasiya a cikin wasiya da yahi su ba da kashi ɗaya bisa hudu ma yahi ba da kashi ɗaya bisa uku ya na nabi sallallahu alaihi sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a sulusu والثلث كثير ثلثها yana da yawa. na to shine wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi gore inda mutane sun kame daga masulusi sun kai shi rubuhi da ma yayi saboda annabi ya ce as-sulusu kasir wannan akhrajahu ahmad da shaykhani bukhari da muslim wal baihaqi da baihaqi na takwas wa yushhidu ala zalika rajulain adalain muslimai ya sa shaida akan wannan wasiya ya sa mazaje guda biyu adalai musulmi fa in lam yujada in ba a samu mazaje biyu adalai musulmi ba kenan fa rajulain sai a samu maza biyu min ghairil muslimina waɗanda ba musulmi ba ala an yastawsaqa minhuma ala an yastawsaqa minhuma inda shakki bi shahadatihima sannan a ɗaure su idan ana shakkar ma'ana shaidar su to sai a ɗaure su da rantsuwa hasaba ma ja a bayanuhu kamar yadda bayanin haka ya zo fi ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala a cikin faɗar Allah maɗaukakin sarki ya yi wallazi na amanu ya kuma su imani shahada ta bainakum shaidar da tsakaninku idan hadar ahadakum al-mautu in mutuwa ta zo ma ɗayanku hinal wasiya lokacin da ya wasiya kenan ithnani da wa adalin minku sai a samu mutum biyu adalai daga cikin ko musulmi aw akharani min ghayrikum ko kuma mutum biyu waɗanda ba ku ba ba daga cikin ku ba ko musulmi in ba a samu musulmin ba in antum darabtum fil ardi idan kuna cikin tafiya ne cikin bulaguro wannan abin ya sami fa asabatkum musibatul mauti sai wannan musiba ta mutuwa ta sami ɗayan ku to su waɗanda ba ku ba ta haba suna kuma min ba'ad salati sai a tsare su bayan an yi sallah fa yuqsimani billah su rance da Allah akan shaida da suka bada cewa wani yayi wasiya wa kaza in irtabtu wannan kuma in kun yi shakka game da shaidar da za su bada to sai su rike da Allah su ce la nashtari bihi zamanan walau kana za qurba wallahi ba za mu musanya wannan shaida ta mu da wani dan amfanin duniya ko da ku makusancin makusantan mu wala naktum shahadat Allah kuma ba za mu koye wannan shaidar ba saboda Allah inna idan lamin asibi in mun yi haka kenan mu mun zamanto masu zunubi fa in usira ala annahu mastahaqqa ithma in aka gano cewa lalle sun cancanci laifi ma'ana abinda suka faɗa din nan eh ba ba a yarda da wannan shaida su fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliya sai biyu su tsaya matsayinsu daga cikin ma'ana waɗanda suka cancanci waliyanci wannan mamaci bai usmani billah su rance da Allah su kela shahadatuna a hakumin shahadati shaidan mu ita ta cancanta gaba da shaidan su ga abinda ya bari na wasiya wa ma'tadaina kuma in muka wuce gona da iri akan wannan idan yayin nan lamin zalimin muna cikin azzalimi dalika adina an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan shi ya yi kusa su zo da shaida ta fuskarka au ya kafo an turar da aimanin ba da aimanin ko kuma su tsorata cewa kada a maida rantsuwar su bayan rantsuwar da suka yi a kiyarda da ita wattaqullaha ku tsora Allah wasma'u ku ji wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah bai shirya da mutane fasikai na tara wa amar wasiyatu lil walidaini amma yi ma uwaye wasiya wal aqrabina da kuma makusanta alladina yarsuna min al musi waɗanda za su suke gadan mai wasiya fala yajuz fala tajuz wannan baya baya halitta li annaha mansukha bi ayati al miras an shahi wannan da ayar gado tun mai gado ba a mishi wasiya وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان كما النبي بين وانا تككم بيان في خطبته خطبة في حجة الوداع أحج دي نبن كان فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الله يبدون حق حق فلا وصية لوارث سبب حق باب وصية قدم يقادوا باب, باب وصية دون ذلك قادوا فذا أي مش وصية جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه وبلحكي دبيهكي وأشار fi takwiyatihi kuma ya nuni game da ƙarfin wannan hadisi wa qad asaba kuma ya dace fa inna isnadahu hasan isnadin shi hasan wala hu shawahid kathira inda al-bayhaqi yana da hadisan da suke bashi goyen baya da yawa a wajen bayhaqi mutum na iya dibin majma'u zawaid da ya samu ƙarin bayani sannan na goma wanda shine zamu karkare da shi wa ya harumul idraru fil wasiya an haramta cutarwa a cikin wasiya ka an yi wasi bil hurmani ba adil warika kamar mutum ya yi wasiya cewa ya haramta ma wasu daga cikin masu gadon shi min haƙƙin su min al'irfi na gado ya ce ko na mutu kada a ba ɗan kada ya ce ko ya mutu kada a ba ɗan shi dukiya ta ko abin da ya kama da wani aw yufaddilu ba'dahum ala ba'd ko ya fifita shashin su akan shashi fihi a cikin gado ya kaure ta'ala saboda fadar Allah ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا جسنا دربا أبن دقوا ينسوس كمتسك بري haka su ma makusanta har inda ya ce min maƙalla min au kasu kaɗan ko mai yawa nasiban mafruda wannan rabo ne da Allah ya rage raba wa fil akhira minha aya ta ƙarshe da gare ta kuma a ƙarshe ya ce min ba'd wasiyati yusa biha bayan wasiyar da yayi audaini ko kuma bashi da ya faɗa aka biya gaira mudar ba yana mai cutarwa ba wajen wasiya wannan wasiya ta min Allah wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim Allah masani ne sannan kuma mai dauda wal qawli sallallahu alaihi wa sallama dan kuma fadar manzo Allah la darara wala dirar babu cuta babu cutarwa man darra darrahu Allah duk wanda ya cutar Allah zai zai saka mai da wannan cutar tashi wa man shaqqa shaqqahu Allah wanda kuma ya tsananta Allah zai tsananta masa shi ma akhrajahu ad-darqutni wal hakim an abi sa'id al-khudri ووافقه الذهبي ذهبي الحاكم على قوله صحيح على شخص مسلم يا دائي ما نبيا masa موافقة akan haka wal haqu annahu hadithun hasan malaci amma abinda a gaskiya hadisi ne hasan ba sahih hasan kama qala an-nawawi fil 40 wa ibn taymiya fil fatawa kuma yanda imam nawawi ya fada a cikin 40 al-hadith da kuma ibn taymiya a cikin fatawa nashi liturqihi wa shawahidihi kathira saboda hanyoyin hadisin da kuma goyon bayansa mai yawa wakari zakara al-hafiz hafiz ya ambaci wannan ibn rajab ibn rajab fi sahih fi sharh al-arba'in ثم خرجته خرج يعني خرجتها مفصلة يفتدس فتدس أفيت دكي دكي في إرواء الغليل أتكلم كان دكتما إرواء الغليل saboda haka kuma nan za mu dakata a takaice yau da mun tsawaita abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kusa kuran da muka yi Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk